بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الراجع عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم إذا استقوا نعم نعم إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم نعم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري والقائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها نعم القائم بدفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه استهموا اقتطروا نعم الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حديثي نهدو أتكين ونن بابي دقاء النعمان ابن بشير Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Bashir. Al-Nu'man ibn Bashir ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Matsalul qa'imi fi hududillahi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Misalin wanda yake tsayawa tsayin daka game da baiwa wato iyakoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kariya wanda yake tsayawa tsayin daka akan baiwa iyaka ta Allah subhanahu wa ta'ala kariya yana umarni da kyakkyawan aiki yana yin hane ga mummunan aiki walwaƙi fiha da kuma misalin wanda yake afkuwa a cikin iyakar Ubangiji yana ta taɓar gaza yana ta aikata duk abin da yake so. yana saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata abubuwan da Allah ta'ala ya hani akan aikata su yana gudar abubuwan da Allah ta'ala ya yi umarni da aikata su baya aikata su da Allah ce ka matsali ƙaunin tamkar misalin wato jama'a ce wanda istahamu ala safinatin jama'a ce suka je su suka ɗauki hayar jirgin ruwa wanda yake da gida biyu na yake da kwai gidan sama yake da gidan ƙasa to wannan jama'ar lokacin da suka tafi neman gidan wato suka tafi- suka tafi neman jirgin ruwa to sun samu jirgin ruwa ne wanda yake mai hawa biyu to ba zai iya kwasar su wasu duka a gida na sama ba zai iya kwasar su wasu duka a gida na ƙasa sai ya zamanto sun buƙatu zuwa ga sai an yi ƙuri'a a tantance waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa musu gidan ƙasa da kuma waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa musu gidan sama. To shi ne ya ce, Istahamu ala safinatin sai suka yi ƙuri'a a kan hawa jirgin ruwa, jirgin ruwa wanda yake da kwai gida biyu, ba gida ɗaya ba. To, faka- fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. shikenan bayan an yi ƙuri'a daga cikinsu sai waɗansu daga cikinsu sunayensu ya fito akan cewa za su zauna a saman wato gida na sama a saman baini wa ba'dhum asfalaha sashe daga cikinsu sunansu ya fito su kuma za su zauna a gidan ƙasa shikenan ana nan ana nan wanda sunansu ya fito a sama suka shiga suka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan sunansu ya fito gida na sama baini wanda sunansu su ma ya shi- ya fito a ƙasa su ma suka gode wa Allah ta'ala suka shiga rubuk ba sanyi ba ɗari ba sauransu to shi kenan ana nan ana nan aka shiga cikin tafiya cikin kogi wa kanan ladina fi asfaliha to jama'ar da suke gida na ƙasa sun kasance idasta ƙauminal ma'i idan suna buƙatar su sha ruwa idan suna buƙatar su sha ruwa ruwansu ya ƙare musu marru alamun fauƙahu sai sun hau matattakala sun je su gida na sama sun je baini idan suka je daga saman baini sai su meka gugansu su ci kowanne ruwa ɗin sai su dawo da shi kuma su gangaro hallo su dawo gidansu na ƙasa shikenan ana nan ana nan sai suka kai kawon yayi yawa ya suka ga so suke kowa daga cikinsu ya dinga cin incin gashin kanshi su 'yan sama ba su da alaka da su ta hanyar sai gangaro musu su yi musu wani abu su ma 'yan ƙasa ba su da alaka ta hanyar sai sun hau sama sun ɗauki ruwa daga can su dubana su dawo cikin ɗakinsu faƙalu sai wannan wanda suke gida na ƙasa suka yi shawara a tsakankaninsu suka ce wannan abun ba wato ba mai tabbata ba ne ba mai zuwa ko ina ba ne kowane lokaci wani lokacin sai sun shiga kwanci mu buƙaci ruwa mu je mu rika tsallaka su wannan bai kamata ba ya kamata mu sake shawara shikenan sai suka yi mitin a tsakankanin su su yan gidan ƙasa suka ce lau anna kharaqna fi nasibina kharqan da a ce za mu yi wata el huda el kaɗan a cikin rabon namu shikenan da aka yi haka suna ba da shawarar a Yahuda lakadan wanda kawai ruwa zai raka fitowa daga nan bulbulbulbul daga sun bude kawar wannan kuma sai su rihe in suka gama shi kenan da suka ba da wannan shawarar ɗaya daga cikin su ya ce kwarai ko ina da gatari ya ɗako fara bugawa zai yi ware gurin da za a huda din suka ce walam nu'zi man fawqana ba za mu cutar da waɗanda suke saman mu ba wanda suke gida na sama ba za mu cutar da su da yawan kai kawo ba a gare su ba za mu cutar da su ba lokacin ko suna hutawa suna kailula ko lokacin suna barcin rana ko lokacin suna hirar su mu je mu yi izajin su ba za mu hana su ba wali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa in tarakuhum wa ma aradu idan su waɗannan wanda suke gida na sama suka kyale waɗanda suke gida na ƙasa da wannan shawarar tasu mummuna da suka tubka a tsakankaninsu na cewa za su yi huda daga ƙasa ruwa ya shigo to halaku jami'an su duka abin sai ya haɗa su da su to su duka azabar su duka halaka za ta haɗa su jirgin ruwa yana cika gidan ƙasa yana cika da ruwa to 'yan sama su ma sun ƙare nitsaya za su yi an gane ku suna kyale suka ce to ba ruwanmu ba su ba su ga za su iya gurin kwanci ma ya musu wahala suna tillawa in ya jike ya sun zo suna neman ma'agaza musu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan har ya zamanto sun ce musu wato sun kyale sun ce da uhum wa sha'anahum ku rabu da su su je su aikata abin da suka yi niyya din ba su ba suka zaɓi su huda mun ce ban matsala su zo su raka wucewa don a rana ɗaya su zo su biyu da budandunan su guda biyu su cika su koma ba matsala amma kuma suka ce su sun zaɓi su huda daga ƙasa su huda kayan nasu ku kyale su in suka huda kayan nasu gurin kwanci ma sai ya musu wahala to ba gurin kwanci ba zai musu wahala hatta ku din wanda lafiyan ku kalau to sai abin ya shafe ku idan suka kyale su da abin da suke nufi za su aikata na huda wannan jirgin ruwa daga ƙasa halaku jami'an to su dukansu sun hallaka ba wai ya halaku na ba ma halaku jami'an su duka sun hallaka sun zama tofi ilimadi saboda abin da za su aikata din zai bayar zuwa ga hallakar jirgin ruwa ne to duk wanda yake cikin jirgin ruwan nan ba za a ce ba ku 'yan gidan ƙasa ku kaɗai za ku hallaka saboda ku kaɗai kuka yi wannan shawarar ba ku shawarci ba 'yan gidan sama ba ku ji ba ra'ayinsu a kan wannan fatawa ɗin da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ina aka zo ala aidihim amma idan suka tsaya tsayin daka suka hana su akan wannan mummunan shawarar da suka tufka a tsakankaninsu daga ce kai ba ku da hankali ne in kuka huda gidan ƙasa ku kaɗai za ku cuto ai mu ma abin ya iso gare mu to da ka asha in har kuna girman kai ne a tsakankanin ku kowa yana cewa ba zai zo ya ɗauki ruwan ba mu a cikin mu za mu wakilta mutum biyu a kowace rana su dinga kawo muku ruwan amma zancen ku huda wannan ƙasa duk wanda ya huda duk wanda ya ce ma zai huda ciro shi zabi daga cikin nan mu nasa shi cikin ruwa tunda shi ya zaɓa halaka akan zaman lafiya to za mu ciro shi mu nasa shi don kare cutar da bayan Allah to ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce idan har suka hana su akan abin da suka kulla dinnan suka ce za su aikata na huda jirgin ruwa na jau to su waɗanda suka yi hani ɗin wanda suke gida na sama sun tsirar da mutuncinsu sun tsirar da mutuncinsu za su tsira daga wannan hallaka wane jau jami'an kuma wane jau jami'an za su tsirar da waɗannan wanda suke gida na ƙasa ga baki ɗayansu sai ya zamanto da al'amiru bil ma'arufi wan nahi anil munkar da kuma wanda yake aikata sabo ga baki ɗaya kowa ya fita to wannan shine abin da ya shafi wajen umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki idan kana malami ya zamanto kai ka ce in dai jifa ya tsallace kanka kowa ma jifan ya fada kan shi wannan shi ta shafa ka ce tun da dai kai kayi karatu ba ruwanka da ka koyar da kowa karatun da ka karanta kai an zo an ce ka sawa mutane lokaci su yi karatu ka ƙi sa musu lokaci kuma ku al'umma tana buƙatar ka a garin naku ya zama to fardu ainin nema a kanka saboda ba wani malami wanda zai yi da'awa wanda zai koyar da wannan al'umma ɗin tashi kamar kai a wannan gurin to amma kuma ka ƙi yarda daga koyar da mutane kai kana bauta wa Allah ala basiratin amma kuma yan uwanka suna bauta wa Allah ala jahalin kaga ba yanda za a yi ku tafi gabaki daya ku duka azaba in ta zo ta za ta hada ku ne an gane ku saboda kai baka aikata abin da yake wajibin ka ba to haka nan yan unguwa duk wata fitina idan ta shigo in ba su yi magana a kanta ba aka ce wai ba kwa ganin ana kaza ana kaza ana kaza ɗaya daga ciki ce akwai ɗana a ciki akwai ƙanena a ciki to ban ruwana wani ya ce nima kamar yadda kake haka nake shi ma wancan ya ce haka na a kyale su su go to shi kenan wannan unguwar taku za ta koma guba daga baya in kuwa kyale ɗiyan naku wata ran za ku gani a cikinsu ƙannin naku za ku gani a cikinsu wanda in kuwa gansu a cikinsu ranku zai ɓace za ku gani a cikinsu ba kun ce ba za ku hana su ba to shine duk hallaka in ta zo ta duk matsala idan ta zo in dai har ka ce kai ba ruwanka akan ya za a kawo maslahar wannan matsala din to kai kuma ya Allah ya jarrabe ka da fadawa cikinta ko kai kai tsaye ko kuma wani naka wanda in ya fada a cikinta fadawar shi za ta hana ka barci za ta hana ka ci za ta hana ka sha saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wato ku ji tsoron fitinar da ba za ta samu ba waɗanda suka yi zaluncin kawunansu su kaɗai hatta ba wai wanda suka janyo matsala kaɗai za ta shafa ba hatta kuɗin shi yasa ai idan aka fito batiri da dare ko kana da gaskiya inda aka kama ka a alabar cewa ba mutumin kirki ba ne kai abin da zai tserar da kai shine in ka fita da karci eh kana da karci wannan shine shaidar cewa eh lalle ba fitina ba ce ka fito yi amma in aka kama ka ba ruwansu da cewa akar makallahu ne kaza kaza kaza kaza sun ganka da jallabiya su ce wani lokacin wanda suke lalatar ma da jallabiya suke fita gana a feji za ka je ka kwana sai dai da sahi a ga to akar makallahu ku da kan gudu wallahi na huto ne daga wajen muhadara to kuma mutum na ya ɓaci na ajiye shi a unguwa kaza na tako a sayyada kuma suka gamu da nisa kani to kaga sai a wannan lokacin bayanin ka zai huta ka amma ka ce musu daga muhadara nake wani bai ma gane larabcin ba ce zajinmu ne kai ko to daga nan hallo ka shiga wata matsala ka yi larabci suna tunanin zajin su ne kai ko ka musu mugunyar addu'a kuma lawa lawa ka sa ma kanka matsala a sa maka an kurkarka da Allah ku yi hakuri muhadara ce da jini ce kuma addu'a ce zaka raka mu Allah ya la'ance mu to saboda wanda bai san yare ba in ka hudu wani abu a cikin yare ta sai wannan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wa in akhadhu ala aidihim najaw to su al-akhidhuna fi anfusihim din waɗanda suka yi umarni da kyakkyawan aikin suka yi hani ga mummunan aikin suka ce kadda ku huda mun yadda ku zo ku dinga wucewa ku sha daga ruwan daga saman namu to najau su waɗannan sun tsira wa najau najjau bi tashdid go wa najjau shi kuma ai wa najjau bil akhidina a wa najjau bil ma'khudina al akhiduna wal ma'khudin duka za su rabo wata an gane go wannan hadisi al imam al bukhari ya rawaito shi al qa'imu fi hududillahi ta'ala wanda yake tsayawa tsayin daka akan baiwa wato dokoki iyakoki na ubangiji subhanahu wata'ala kariya ma'anahu shine almunkiru laha wanda yake yin musu ga dukkan wanda ya ƙetare doka ta Allah a gane ku tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin sannan kuma gashi na a gurare da yawa ubangiji subhanahu wata'ala na cewa tilka hududullahi فلا تأتبوها تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أقول عليه ديوا أتكين القرآن الله تعالى yana bayani akan doka ta Allah iyaka ta Allah kada ku ketare wannan iyaka ta Allah to shi alqa'imu alqa'imu fi hududillahi shine wanda ya tsaya a jet duk wanda ya zo shi zai aikata abin da Allah ta'ala baya so zai ce kai karka shiga wannan gonar ba a ce ba ku shige ta ya ga mutum zai yi kaza ce kai kar ayi wannan abun ya ga wani zai yi kaza ce kai kar ayi wannan abun kaza za ku yi wanda shine alqa'imu fi hududillahi ma'ana alqa'imu fi daf'iha wanda yake tsayawa tsayin daka cikin kare wannan iyaka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma izalati hakawar da dukkan waɗanda za su keta wannan doka ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil hudud abinda ake nufi da al hudud a nan shine ma na Allahu anhu dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani akan aikata shi. Dukkan abin da Allah ya ce kara aikata shi wannan iyaka ce ta Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kada a yi zina. to duk wata hanya wanda za a bi ta yin zina wanda take ta zahiri da baɗini a yi ƙoƙari a toshe ta shugabanni su yi ƙoƙari su yi amfani da damar su dukkan abin da idan aka yi shi zai zamanto ya janyo wa mutane su yi zina to wani a yi ƙoƙari a toshe wannan hanyar kaga irin abin da ya shafi tsada ta aure zai iya janyo wa wannan zamanto gashi mutum ya yi ta tara kuɗi yana ta kasuwancin shi amma saboda harkoki wanda aka ɗora a wajen abin da ya shafi aure zai iya cinyewa da jarin nashi da riba ta shiga baki ɗaya auren shi wannan zai hana yin aure da wuri gashi ya mallaki miliyan biyu amma aka ce aure idan za ka yi shi a yanzu yadda yake da diyya sadaki in ka je ka a wajen sadaki za a amshi wata jika ɗari uku misali wajen kaya balis da sauransu za a iya kashe maka wajen miliyan ɗaya sai kuma kudin naka duka bai wuce miliyan biyu ba to yanzu ka kashe miliyan ɗaya da ɗari uku yanzu kuma gashi hidimar aure za ka zo ka shiga abinci da sauransu yanzu ga irin abin da ya shafi mai ake ce mishi irin kafin burushet kafin dai abincin rana irin waɗannan abubuwan da za a yi na gatanci a zo a yi burushet akwai wata 'yar madara da za a kawo a dindar da damka muku da sauransu wannan aka yi lissafi za a kashe wata ɗari uku kaga ka fita daga aurenka abin da ya maka saura a cikin kuɗinka miliyan biyu duka jika ɗari hudu duka duka jika ɗari hudu wanda watakila wannan jika ɗari hudun ba za ta kai ka ko ina ba saboda idan kai aure akwai buƙatar zaman to ba kullum ba yadda da kake cin tuwo kai ɗaya kai ya cin wake na dala arba'in yanzu ba haka ba za ka rike in za ka shigo gida da yan leda za ka shigo wata yan kazarka ka samu wata yan zabuwarka ka samu wata bayana an gane ku to akwai bukatar a zo da ɗan kayan jin daɗi ɗan masarufi to kaga wannan jika ɗari hudun in dai ba wani ikon Allah ba za ta iya tafiya a wannan hanyar to sai zaman to mutum yana an mishi magani an mishi kaza a sa mishi qur'ani da yana harkokin kasuwa kasuwancin sun tabarbare to kuma yayi aure ne to amma yadda aka rage mishi yauni sosai ya zaman to yanzu jika miliyan biyu da yake da kwai bai wuce ya kashe ɗari biyar ba duk abin da ya shafi waɗannan tun daga abin da ya shafi sadaki ɗin da kaya ɗin da sabgar duka ya zaman to mutum bai ɗora kan shi ƙarya ba ya ce sai ya yi abin da wane yi kaga zai zama ya tashi da miliyan kinshi ɗaya da ɗari biyar sai a ci gaba da harkoki cikin shekara ɗaya Allah zai iya linka mai wannan miliyan ɗaya ɗari biyar ta koma miliyan uku da zaman to harkoki suna ta tafiya to wannan kenan bangaren abin da ya shafi tsawaita aure sadaki da sauransu wannan a rage shi sai kuma bangaren abin da ya shafi hana atta'addud a ce mutum ba zai ƙara aure ba daga ɗaya kaga wannan shi ma saboda wani buƙatar shi ta fita ya mace guda ɗaya zai zama to in aka hana shi ya ƙara aure to in aka ce kada ya shigo ta kafa yana gani kuma shi ko yana buƙatar abun dole zai je shi ya haya ta katanga ko ya shiga ta taga kuma kaga an yi ba a yi ba sannan kuma duk irin guraren da ake na attajamu'at ne na abin da ya shafi maza da mata ya zamanto an yi wato wato tsari na musulunci wanda kala ya zamanto an samu al-ikhtilab saboda al-ikhtilab bir rijal wan nisa to yufdi ila al-fitna yana bayarwa zuwa ga fitina sannan kuma duk abin da ya shafi wato gida ne wanda kawai wannan mata ne zalla suka kama shi saboda suna cin gashin kansu ne kilaki to waɗannan duka shi ma a yi ƙoƙari a rufe shi da sauransu to waɗannan kaga an yi ƙoƙari an toshe wannan kafa ta fitina idan ta fito kuma wannan kuma allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi nufi ya ƙaddara za ta fito kai shugaba ka yi iyakacin gwalgwadon ƙarfinka yadda za a ga cewa an baiwa waɗannan abubuwan kariya gashi nan dukkan wanda allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi ba laifi zai ƙara aure gashi nan matakan da ya dora wajen ƙara aure matakan da shari'a ta musulunci ne ta ƙara aure zai iya biya wa wannan matar buƙatar ta sannan kuma yana da kwai ƙoƙarin da zai iya zuwa ya samu abincin mutum biyu da hashi na uku da sauransu yana da kwai sana'ar da yake to yanzu a wannan lokacin shugaba sai ce ba da ba damuwa an yi kashe da komai da komai da irin waɗannan abubuwa to falla alhamdu sai ya zama to abubuwa an yi takalilu zina hakan abin da ya shafi sata sata a diba hanyoyin da yake sa mutane su yi sata rashin aikin rashin aikin idan ya zamanto mutum a kwana goma dala ashirin tashi ta halaka ba za ta shigo hannun shi ba kaga wannan zai sa ya buƙaci miliyan guda ko jaka ɗari ta wani a rana ɗaya ba tare da wato ya yi gaskiya cikin lamarin ba to zai zamanto ya zamanto an sama wa mutane aiki wanda gashi na abubuwa da yawa wanda ana buƙatar a ce an shigar da mutane a yi kokari a shigar da waɗanda suke zama banza waɗanda suke zaune a unguwa a ce kowace unguwa ta bada mutum goma goma da sauransu akwai abubuwa da yawa wanda za a bi a yi takalilu sarika da kashe-kashen nan irin zaman banza ɗin nan da sauransu to haka na abin da ya shafi moɗi da sauransu duk abin da ya shafi saba wa Allah ne to in za a aikata shi a ɗora doka mai yawa in shan abu ne a sa mishi doka mai yawa in da abu ɗaya dala biyar ake sai da shi a maida shi dala hamsin za ga cewa ba kowa bane zai mallaki dala hamsin ɗin nan da zai siyi guda uku ko guda hudu a kullum zai zamanto mutum yana so ya sha ma amma saboda abin an danne shi sosai ya zamanto sai ana haɗin gwiwa za a sayi ɗaya a yi dabara a sha hali ya zamanto kai daga ba mutum je kai na ɗan dalili ta shinkawa zai ko ta kaza zai to haka ya kamata na'am
الخامس
yawwa istahamu ma'anar istahamu shine iktara'u wato suka yi ƙuri'a an gane ko wato kamar yadda yake cikin hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wato dangin abubuwa guda uku waɗanda suke da kai fadala ga mutane daga ciki akwai kiran sallah ladanci da kuma sahu na farko da kuma at-tahjir da kuma salatul isha'i da salatul subhi a cikin jama'a manzo Allah sallallahu alaihi ce law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi al-atmati was-subhi la'atawhu ma walau habwan wato wannan hadisi na abu huraira ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku to alistiham wato shine alƙur'atu an gane ku fasahama fakana min almudahadin fasahama wato sai ahlus safinati iqtara'u sai suka yi ƙuri'a shine ƙuri'a ita kuma kamar yadda malamai suka faɗa shine yanayin gurin zai bada yanayin ƙuri'ar da za a yi ƙuri'a ba wai kala ɗaya bace za a ce a irin yanda za a zuwa yi ƙuri'a a rubuta suna abu kaza kaza kaza kaza a cikin takarru a yadda a ce ku je ku zaɓo kowa in ya zaɓo na shi shikenan wannan ana ce mishi ƙuri'a za a yi ƙuri'a ce kowa ya jefa takalmin shi duk wanda takalmin shi ya zo a burkice shine kaza wanda ya zo shi a buɗe shine kaza wanda ita ma ana ce mata ƙuri'a kowa ya yi kaza duk wanda ya yi kaza kaza ne da sauransu irin abin da ya shafi dai za ga cewa a dayan aka je za a zaɓe ka ce ni zai na farko shi da na bai a ɗauki katanga a jiha ina ka zaɓa ja ka zaɓa ko baƙi to in ja ya zo sama kai ne in baƙi ya zo sama ni ne da sauransu to wannan shi ma ƙuri'a ake ce mishi to ƙuri'a ana yin ta ne ga abubuwan da ya zamanto sun wannan shi yasa ko da ɓangaren gado rabon gado za a ga cewa yawancin malamai abin da suka tabbatar shine ba wai yaro yake fara zaɓa ba ƙuri'a ake ƙuri'a ake yi a wannan ƙuri'a ita za ta fitar da yaro ita za ta fitar da babba saboda wani lokacin wani yaron ya fi babban hankali in aka ce babban ya fare wani lokaci shi saboda shi ta babba ana samun kyau ko to lokacin a yi fi samun wani lokacin ana samun yaron ya fi babban hankali to shi yasa idan aka yi ƙuri'a wanda kawai rabon shi ya zo shi shi zai fara zaɓe ya yi zaɓe an gane ko da sauransu wannan shi ne wato alistiham na'am الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون umara'u نعم أمراء فتعرفون وتنكرون نعم.
من كره فقد برئ وما أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب قرابته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي نعم الخامس hadisi na biyar a cikin wannan babi an ummil mu'minina ummi salamata hindin binti abi umayya hudhaifa radiyallahu anhuma Hmm.
wannan hadisi an amso shi daga wajen mahaifiyar muminai ita ce na na ummu salama mahaifiyar muminai ihtiraman wa ijlalan نعم saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wato iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama iyaye ne na muminai Hmm.
duk wani mumini matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mahaifiyar shi ce shi yasa ya zamanto haramu ne wato auren iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayansa sannan kuma wannan haramci shine haramci irin na wato girmamawa da daraja da mutuntawa ba irin na abin da ya shafi ba halaccin kaɗaitaka da ita kowa daga cikin sahabbai zai iya zauwa ya shiga wajen matar annabi ya zauna ya hira da ita ba tare da ta sa hijabi ba da sauransu an gane ku saboda kamar yadda manzo Allah sallama lokacin da aka gama wato hira tsakankanin sa'ad ibn abi waqas da a wato a abdu ibn sam'ata wajen yaro na baiwar abdubun na baiwar wato zama lokacin da baiwar zama'atu sa'ad ibn abi waqas yana da kai dan uwa utuba ibn abi waqas wanda utuba shi ya sadu da ita wannan baiwar sai ta dauki ciki to kuma baiwar ta shi zama'atu ce shikenan shi utuba ya ce wa sa'ad ibn abi waqas yana da kwai yaro a gurin wanci idan ta aihu da wannan ɗan na ne shi kuma abinda shi abdubunu zama yake da yaƙi ne akan shi ne baiwar babansa ce shi kenan da ta aihu aka zo aka yi tattaunawa akan cewa shi sa dubuna abi wa kasu ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne utuba tubuna abi wa kasu kuma shi ya mun wasiya in na zo in amshe shi shi kenan shi kuma wannan abdubunu zama ta ya ce wannan shi kuma ɗan uwana ne dan uwana ne saboda an haife shi a kan shinhudar mahaifinmu baiwar mahaifinmu ta haife shi manzala da ya kallaci fuskar shi wannan yaron da aka haifa sai ya ga fuskar shi kama suke sak da utubatu na abi waqas fara'a shabahan bayyinan da utubatu na abi waqas shikenan ya ce huwa laka ya abu na sama'a je kana ku ne kai abu dubu da sama sai manzo Allah ce alwadu lil firash wa lil ahir al hajar yaro na wanda aka wa aihuwa ne akan shinhuda na mai shinhuda ne amma kuma shi kwarto shine al hajar wato tabewa ta tabbata a gare shi sai manzo Allah ce me wahtajibi minhu ya saudatu ya ce ke kuma saudatu bintu zama ita ma bintu zama ce ya ce ba ke ba shi wannan yara ki sha makantu daga gare shi falimira saudata hatta matat wato bai ga saudatu ba irin ya shiga ya ganta ba tare da shiga ta kamala a jikinta ba to aka nan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan za su shiga wajen iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan ya bar duniya ba sa tarra su suna da mugun ya shiga za su tara su ne da lullubi da shiga ta kamala ba irin yadda in za ka shiga gurin mahaifiyarka ba za ka iya tara ta ba hijabi ba mayafi da riga karama a jikinta da sauransu to ba haka ba ne zamanto a ce za ana iya shiga wajen mata ma'aikin sassalama suna sanye da kaya wanda ba hijabi ba a jikinsu an gane ko ya ayyuwa annabi ya kulle azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yuzain ga hadithu Umar dan Khattab wanda yana cikin sahihai wani kaso da yawa yana cikin sahih Bukhari shine Umar dan Khattab yace wafaqtu rabbi fi thalath daga cikin su akwai ayatul hijabi قلت يا رسول الله يدخل عليك علي نساءك امر نساءك ان يحتجبن فان الرجال يدخلن عليهن الفاجر فان يدخلن عليهن الفاجر والبر والفاجر فلو امرتهن ان يحتجبن فانزل الله تعالى ايه الحجاب ayar da take magana akan wato hijabi la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم على ذلك يحاول يقول لأزواجك يدنين عليهن من جلابيبهن وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء حجاب نعم to shine anan yace ummul mu'minin mahaifiyar mu'minai ita ce na na ummu salama Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita Hindu bintu Abi Umayya, Hindin binti Abi Umayya, Hindu diyar Abi Umayya wanda Abu Umayya shi kuma sunan shi shine Hudhaifa. Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita. Nana Ummu Salama ta jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Innahu yusta'amalu alaikum umara. ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce innahu haƙiƙa yadda lamarin yake yusta'amalu alaikum umara wato za a naɗa muku waɗansu shugabanni waɗansu daga cikin bayin Allah da za su jagoranci al'amurinku idan aka ce al'umara su ne al'hukam wato shugabanni waɗanda suke masu hukunci a ƙasa fata arifuna wa tunkirun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce za ku dinga sanin cewa abin da suke kai din wato abin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne ma'ana fa ta'rifuna annahum laysu alal haqqi za ku dinga sanin cewa su din ba sa kan gaskiya wa tunkiruna kuma za ku dinga kin wannan abin da suke aikatawa na saba wa gaskiya ko kuma waɗansu suka ce fa ta'rifuna za ku dinga sanin waɗansu abubuwan da suke aikatawa sun dace wa alqur'ani sun dace wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam watun kiruna waɗansu kuma abubuwan da suke aikatawa za ku yi musansu saboda sun saba wa alkur'ani sun saba wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wato waɗansu daga cikin ayyukansu ayyuka ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar akan aikata su alkur'ani ya kwadaitar akan aikata su ayyuka ne na alkhairi wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma kamar yadda zamu tarra insha Allah a hadisai na gaba to za ku gane cewa waɗansu daga cikin ayyukan wato addini na musulunci ya yadda da su waɗansu kuma addini na musulunci bai yadda da su ba shine waɗansu kuma suka ce fata'arifuna annahum laysu alal haqqi za ku gane cewa su ɗin shugabannin nan naku abubuwan nan da suke aikata ba akan alkur'ani da sunna suke gina su ba sannan kuma ku kuma ba ku yadda da hakan ɗin ba kuna kyamar wannan abin da kuke da suke aikata ba ku yadda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace faman kariha faqad bari'a faman kariha dukkan wanda yake abin da shugabanni suke aikatawa wanda ya saba wa addini da musulunci ya ƙi shi da zuciyar shi saboda baya da iko akan yayi muso da maganar shi ko kuma yayi muso da hannunsa to faqad bari'a to haƙiƙa ya barranta ya kubuta daga laifi wanda zai haɗu da dukkan waɗanda suka aikata wannan aiki ɗin sannan kuma dukkan waɗanda wato ba su aikata wannan abun ba kuma ba su yi zamani da wannan abun ba yana tare da su shi ma wa man ankara faqad salima ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce to wanda yake da iko akan zai iya yin musan wannan aikin da suka aikata da hannun shi saboda shi ma wani minista ne wanda ana tattaunawa da shi ya ce jama'a ga shawarar da zan bada kaza kaza da aka fitar takarda wanda aka yi mata sinye wanda take doke da hukunci kaza da hukunci kaza da hukunci kaza wanda aka tabbatar wannan gaskiya an saba wa Allah to kaga dama tafiya da malamai kenan shi yasa a kullum idan za a yi tafiya wanda a cikinta ba malamai a ciki ba malamai na Allah wanda za su gaya maka Allah ya ce annabi ya ce to a kullum za ka dinga salon lafiya kai kuma za ka dinga faduwa in ya zamanto ministoci kowa himmarsa burinsa shine me ya bari a gidan shi me zai ajiye me zai tara wa 'ya'yan shi da jikokin shi me ya gina me yayi kaza me yayi kaza ba wai abin da yake gaban shi ba shine al'ummarsa wanda suka zaɓe shi haleka wannan matsayi din me Allah ya ce a musu me suke so me kaza ake so me ake bukata a ƙasa da sauransu to zai zamanto ba za a tafi bayan da ake so to shine manzala salama ce wa mana ankara dukkan wanda yake da iko akan yayi musan wannan abin da shugabanni suke kai na kuskure da hannunsa ko da harshensa saboda yana da iko in aka je in za a in za a kafin a yi hasim din mas'ala fa sai an zauna an tattauna sai an yi wato akwai dama asambili wanda asambili a duk sati waɗannan wanda suke manya ne sai sun zauna abubuwan da yake na ci gaba ne an yi bayani a kan shi da abubuwan da zai kawo cikas an yi bayani a kan shi da waɗansu abubuwa da ake so a sakar a cikin ƙasa an yi bayani a kan shi da sauransu to kowa sai in an ga kaso mafi tsoka sun ba da rinjaye akan kaza to shikenan sai a tafi fa'iza a zamta fatawakkal ala Allah to wani lokacin za a ga abin da za a fitar din a wannan sati din bayan sati biyu sati uku za a iya tagayyar dinsa saboda an ga layata ma sha ma'al mujtama ba zai tafi ba tare da wato kasar an gane ko sai a canza wannan doka din to a maida ta kaza amma ko saboda ya bayyana a gare su sun saba wata doka daga cikin doka ta Allah shikenan sai su yi tanazuli da kan wannan doka ta su tabbatar da ta Allah ko kuma saboda dai a ciki akwai wato addiq wal haraj ala al umma shikenan sai a canza shine anan ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace wa man ankara faqad salima go to dukkan wanda ya kyamaci wannan abun da abin da yake da iko akai imma da harshensa yace to gaskiya kaza kaza dinnan da aka fitar a yanda muke yan kasan nan kuma muna ganin yanda al'umma ta kasashe na musulmai suke ci gaba bai kamata ba a ce mu mun fitar da wannan wannan takarda din hal ma a ce wai ba kasar ba ce kaɗai za ta karanta duniya ce za ta gani to faƙadar salima to haƙiƙa ya kubuta daga azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan musan da ya yi da abin da yake da iko a kai imma da harshe imma da hannun shi walakin man radiya wa taba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai dai azaba da ƙasƙanci tana taɓa man radiya wanda ya yarda da wannan aikin nasu da zuciyar shi ya yarda ya yi daidai abin nan da aka yi wata ba'a kuma ya biyayya a cikin aikin da suka yi irin misali abin da ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya ce a yi ba su ne kawai suka rubuta saboda ɗan adam amalin bashari ne ɗan adam ajizi ne duk yadda ya kai akan ilimi wani lokacin za a ga yayi wani abin da za ka yi tunanin cewa baya da ilimi ko kaɗan ba wai shi yake nuni akan baya da ilimi ba a shugabannin muddin wanda ka gan shi a wannan matsayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abin da ya bashi na ilimi shi yasa yawanci ko da akwai son kai a cikin lamarin to amma dai ba wani wanda zaka ce yamci ne aka kai shi can kawai jahili ne kungurumin jahili bai yi boko ba bai yi kaza ba sai dai a ce dai bai fahimci ba dai addini akan wato huska wanda take ingantacciya saboda yawanci dokar ba ta alkur'ani ba ce da sunna yawanci za a fitar muku da ita constitution za a ga cewa lokacin akwai dokoki akwai hukunce hukunce wanda sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah to ga gashe cewa wannan shi ma kafin mutum ya kai wannan matsayin sai ya yi karatu an gane to wannan karatu da zai akwai abubuwa da dama wanda zai bashi wanda saboda shi inda ya yi karatu din wanda suka dora shi a kai din gurgura fahimta suka dora shi kuma ba wai addini ba ne zai yi wa hidima suka dora shi sun dora shi ne don ya yi wa kanshi hidima da kuma ɗiyansa da jikokinsa an gane ku ya tabbata a cikin sunan na al'imamu tirmidhi hadisin ka abu ibn ujura ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ka abubuna ujura wa'izuka billahi min umara ya kununa min ba'adi faman gashiya abuwa bahun fasaddaqahum fi kadhibihim wa anahum ala zulmi falaysa minni wala sumin wala yaridu alayya alhawda wa man gashi abwabahum aw lam yagsha wa lam yusaddiqhum fi kadhibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana min wa sayridu alayya alhawd ya ka abu bin ujra innahu la yarbu lahamun nabata min sutin illa kanat an-naru awla bihi na'am Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka abu yana roƙon Allah ya kare ka daga shugabanni wanda za su kasance bayana ba za ce dukkan wanda ya tafi gidajensu ya je shi ya zauna a fadarsu ya gaskata su lokacin da suka yi karya ya ce haka take ranka ya daɗe sannan kuma ya taimaka musu akan zaluncinsu za su danne wa talakawa haƙƙinsu ya ce haka ne wannan talakawa talaka ba ka zama in ka bar shi a ranar shi yadda ka gan shi a ranar shi bar shi a ranar shi amma kana yin kaza to in suka ci suka koshi babban abin da za su yi tunani shine za a maka kudeta babban abin da ya taimaka musu akan zalunci shi kenan shinkafa tana dala saba'in kilo ɗaya a maido ta gomiya tara daga gomiya tara ya ce kai ranka ya daɗe inda dama mai da musu ita ɗari da ashirin kowa rikicin yadda zai je ya fafut ko ya samu wannan kudin shinkafa kilo ɗaya kilo biyu bahu guda ya kaya ajiya iyalin shi ba zai ba shi damar ya zauna a fada ba hal a yi shawara da shi da wani da wani da wani har su kawo fitinar da za a ce a kaza an gane ko shi kenan ya ce to shi kenan a dora shinkafa da bahu an ce za mu yi shi jika shida da za mu yi da shi jika goma sha kaga allumka talaka ba zai ji daɗi ba da yana alhamdulillahi an ce idan wanda ya ce za mu samu shinkafa bahu ɗaya jika shidda da abu da sayan ta jika goma shi gana aka ci an ƙara jika biyu akai da kana tunanin za a zubda maka jika hudu maka kana sayan ta jika hudu da rabi jika hudu da hamsin an ce za a maido maka ita jika uku daɗi kake ji za a sabke maka wata ɗari uku jika da hamsin akai shikenan kawai daga baya sai kaji an ce da azumi ya kama an ce ai maka ko doguwa kake so sai kana da jika shidda da rabi a doguwa an ƙara jika biyu to ita kuma gajera ce maka sai jika bakwai ko jika bakwai da hamsin to kaga a kullum yanzu tunanin ka za a yi ka samu wannan abin da za ka ci abinci da shi ka sha ruwa da sauransu ba wai ka zauna ba a fada ku yi hira da yan uwanka ku tattauna akan matsalolinku ba an gane ko manzo Allah ce to ya sani wannan mutumin falaisa minni wa lastu minhu ba shi ba ni sannan kuma wala yaridu alayya al-hawd tafki na na alkiyama ba zai zo ba za mu haɗu da shi a can ba na maraba da ya zo shi manzo Allah ce kuma duk wanda ya tafi ya zauna a kafarsu ko kuma bai tafi ya zauna a kafarsu ba amma bai gaskata su ba lokacin da suka yi ƙarya lokacin da suka yi ƙarya ce a lokacin da aka zo ana kamfai za mu muku kaza za mu muku kaza ka sa hannu ko baka sa bai ce a a ranka ya daɗe in an san an musu in sa hannu in ba an musu ba kan in sa hannu ce za a ya sa hannu duk abin da ya san cewa zance ne baya sa hannu a kai aka je kuma talakawa irin mutane su yi gungu yan unguwa mun zo mu yi barka to muna so an muku za ku je ku za a muku nan da sati da ya san ba za a musu ba ba zai ƙara ba lallabar talakawa ya ce a a ba ruwana ga ko ga shi na in har ya ce zai muku in ya muku to in kuma zance ne muku ni da ban sa hannu a ciki ba kenan in abin gaskiya ne shi yana tare da su amma abin da za a yaudari jama'a baya tare da su yana zuwa gurinsu amma kuma shi baya tare da su wajen abin da ya shafi bangaren yaudara sannan kuma walam yu'inuhum ala zulmihim bai saka hannun shi ba akan baiwa shugabanni taimako taimaka musu akan zaluncin bayan Allah ba zalunci za su yi takarra yanzu taimako ya shigo daga wata ƙasa na miliyar 200 a taimakawa ƙasa maimakon a ce a zuba shi talakawa su gani a ƙas yadda da ana kaza to a ce a sabke farashi kaza daga azumi ya kama hal ya kare saboda alhurmar watan nan na ramadan wanda shine afdalu shuhur to duk abubuwan da ya shafi matsatsi ne a rage shi abin da yake in da wanda za su shigo da shinkafa telam guda ana ɗora musu kaza a kasa kudin gida uku a ɗora musu kashi ɗaya saboda su masu rangwamtawa bayan Allah alhurmar wannan wata ɗin saboda akwai kuma kuɗi da ma a ƙasa wanda an ce an kawo na taimako in ba za mu ɗauka mu ba su kyauta ba shi kuma bai kamata ba nasu wanda aka ba su na taimako mu riƙe musu an gane ko to bai taimaka musu ba akan wannan zalunci din sun ce za a yi kaza an kawo gashi miliyar 500 ta kasarsu a taimakawa talakawa to su ba da shawara shi ya ce to bana daga cikin waɗanda za su ci wannan kuɗin idan su talakawan namu wanda mu suka wakilta mu za mu tafi mu musu abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya faɗa idan har ba za mu taimaka musu ba akan wannan kuɗi da aka samu taimakon nan da aka samu nima ba na buƙatar shi Allah salama ce to wannan fahuwa min ni wa alminu shi na wani kuma ni na shi ne wa sayridu alayya alhawd sannan kuma za mu haɗu da shi a tabke na agoba alkiyama wanda Allah ce ka abu innahu la yarbu lahamun nabata min suhutin illa kanat an-naru aula duk naman da ya zamanto ya tsiro ne ta cin wuta balbal ta cin haramu to wuta ita tafi dacewa da shi wato duk mutumin da ya zamanto ya saka dukiyar al'umma ita ce tashi haƙƙin jama'a shine nashi ya danne ya ci da iyalinsa to wannan jikin da ya girma akan irin wannan hanya din wuta ita ce tafi dacewa da shi aka maza Allah ya ga wa kabu shi yasa mu shiga taitaye mu abin da ya shafi harkar shugabanci idan har an saka ka a ciki to ka yi ƙoƙari ka kiyaye mutuncinka ka yi ƙoƙari ka kubuta a gaban Allah subhanahu wata'ala a gobe kyama daɗin duniya duk yanda ya kai daɗi to bai kai yal karamal yal karamal yal karamal ni'ima ta cikin aljanna ba madala salama ce a nan duniya wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa wadata ya fi kowa jin daɗi daga cikin arnawa a ranar tashin alkiyama za zo a dan tsoma shi kadan a cikin wuta sai a cire shi kadan za a tsoma shi a cikin wuta a ce a halmar rabika na'imun hal ra'aita hal ra'aita ginin ko ko ko sihatul ko abu kamar haka da Allah ce za ta shi ka taba jin ni'ima a duniya ka taba ganin kwanciyar hankali ya ce wallahi ma marrabi ni'imatun wala sihatun qadu ko wani abu kamar haka tun da nake bin taba jin wata ni'ima ba saboda tuni ne ja wannan azabar el kaɗan da aka saka shi ta mantar da shi wannan ni'ima da ya gani to to haka kuma a cikin musulmai wanda ya fi kowa tsananin wahala wanda suka shiga aljanna shi za a dago a nasa shi a tsoma shi kaɗan a cikin ni'imar aljanna sai a tambaye shi hal marar bika shiddatul qadu hal ra'aita busan qadu tsanani ya taɓa huciya da kai ka taɓa shiga wani yanayi wanda hankalinka ya tashi kana cikin hali na kakanuka yi ka rasa yadda za ka yi ce wallahi ya ubangiji ban taɓa ba ganin wannan yanayi saboda hali ya manta ni'ima ai kaɗan ce aka tsoma shi to akwai wanda suna shiga cikin ni'ima a nan duniya za su manta wannan wahalar da su suka sha da yawa wanda za ka cewa in ka taro baya za a gan shi mutum ne wanda da makawuli ne kaza ne kaza ne amma kuma yanzu kawai saboda ya samu nima ya mace da irin yawan shi waɗannan mutane to duk wanda ya fifita rayuwa ta nan duniya akan lahira to ya sani cewa ya zaɓi wato ƙarya akan gaskiya saboda ita duniya duk yanda ta kai karewa take to dukkan wanda ya wa mana asaral faniyata alal baqiya ya cutar da kanshi na'am yawwala walakin man radiya wa taba ku qalu ya rasulullahi ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikum as-salata kajuwa sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ala nuqatiluhum shin ba za mu yaƙe su ba sabai suka ce ya ma'aiki Allah to su irin waɗannan shugabannin wanda suka zo su da abubuwan da Allah ta'ala baya so baka son su shin ba za mu yaƙe su ba dole sai sun aikata abin da Allah yake so abin da kake so mazala ce a kada ku fito da kada ku fito da takobi saboda ku yaƙe su ma aqamu fikum salata matukar dai suna tsaye da sallah a cikin ku wato matukar dai suna taimakawa musulunci matukar dai shugabanni ne na musulmai to Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi ba su ba mu damar mu fito mu yaƙe su ba abin da aka yi mana umarni shine mu yi musu biyayya kamar yadda hadisai na baya suka koyar da mu a musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba to gurin da aka sa da suka saba wa Allah cikin umarnin da suka bada shine ba za a musu biyayya ba amma ba za a fito ba kuma a ce a yaƙe su saboda yaƙar shugabanni yana bayarwa zuwa ga barna wanda take mai girma wanda ta fi girma sama da wato zaluncin nasu da suke yi an gane ko shekul islam ibn taimiyya ya ce rana ɗaya a zauna ba shugaba rana ɗaya tal a zauna ba shugaba ta fi girma sama da a zauna tsawon shekara 60 da shugaba wanda yake azzalimi saboda inda aka ce akwai na sama kawai to kowa ba wai gaba gaɗi ba ne dai an gane ko amma in aka ce babu na sama kowa zai ci gashin kanshi ne to a wannan lokacin za ga yadda ake zalunci shi yasa ko da bulaguro za ku yi ko uku manzala salma ce to ku naɗa ɗaya daga cikin ku ya zama to shine shugaban ku dai in aka ce za a yi bulaguran nan ba a samu ba shugaban tafiyar a ciki to za a yi ta samun matsaloli a cikin tafiyar nan to barantana kuma ƙasa guda a ce a zauna ba shugaba tsawon rana ɗaya da ta'addancin da za a ran nan sai Allah subhanahu wa ta'ala kadai ya san yawan shi an gane ko wani hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi ma'anahu ma'anar manzo Allah sallallahu da yace man kariha faqad bariya ay man kariha bi qalbihi dukkan wanda ya ki wannan abun da shugabanni suke aikatawa na asha da zuciyar shi saboda walam yastati inkaran biyadin wala lisani baya da ikon da zai yi musu da hannun shi ko da harshen shi to wannan faqad bari amin al-ism haqiqa ya kubuta daga laifi saboda shine ya iyakacin abin da yake nashi ne amma wa man wa adda wazifatahu go sannan kuma ya badar da abin da yake wajibi ne akan shi abin da aka dora mai na aiki ya bayar da shi shikenan an kara bi kalbihi to aka manzo Allah dama ce ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman to yayi wanda yake da iko akan shi wa man ankara bi hasabi taqatihi to dukkan wanda yayi musu akan aikata wannan abu saboda yana da iko akan yayi musan wannan aikata wannan abin da ake da harshen shi ya fito yayi bayani yayi magana a gidan talabijin a saurare shi ko kuma yana da iko a kan ya yi da hannunsa bi hasabi tsagatihi gwalgwadon yadda yake da kwai iko to faqad salima min hadhihi al-ma'siya wato haƙiƙa ya kubuta daga bibiyar laifin wannan laifin da aka aikata shi yanzu Allah ta'ala ya barrantar da shi wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum dukkan wanda ya yarda da aikinsu kuma ya musu biyayya akan aikin da suke yi na saban Allah to fa huwa al-asi wannan shine wanda yake cikin sabo wanda yake ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ta'ala ya alwashi zai yi wa waɗanda suka yi zalunci to shi ma za a mai wannan abu na'am sai mu karanta hadisi na gulguje na'am السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها Mm, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزئة mm, يقول لا إله إلا الله ويل للأرض من شر قد اقترب mm, فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه mm.
وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها al-ibahami نعم الإبهام والتي تليها نعم Mm, فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه na'am as-sadis hadisi na shida a cikin wannan babi an ummul mu'minin daga mahaifiyar mu'minai ita ce ummul hakam mahaifiyar hakam wannan alkunyar ta ce zainaba binti jahshin radiyallahu anha ita ce na na zainabu bintu jahsh Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita Nana Zainabu bintu Jahashin ta ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, dakhala alaiha fazi'an wata rana ya shiga wato gidan Nana Zainabu bintu Jahashin a firkice. Ya ƙulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana cewa la ilaha illallah, la ilaha illallah. wailul lil arabi min sharrin qad iqtaraba maiki alaihi salatu wassalamu yace bune ya tabbata ga larabawa min sharrin qad iqtaraba daga sharrin da haƙiƙa ya doso ya tunkaro a wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya faɗi haka kamar yadda malamai suka yi bayani saboda a wannan lokacin larabawa sun fi kowa yawa a cikin musulmai su ne kaso mafi tsoka daga musulmai shi yasa ya ce wailun lil arab kuma alwailu kamar yadda yake cikin tirmidhi hadithin abu sa'id al-khudri da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafiru 40 kharifan qabla an yabluga qa'rahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wail wani fake kyankwari ne a cikin jahannam wanda kafiri yake ta sirmiyawa cikinsa tsawon shekara arba'in kafin ya isa ƙarshen shi can ƙarshen shi kenan ƙasa shi ne alwail to waɗansu suka ce alwailu a wannan dai kalmar sai a kan shi saboda lokaci ya tafi manzo Allah sallama ce futihal yawma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hadhihi futihal yawm wato a yau an buɗe min radmi ya'juja wa ma'juja daga wannan toshiya ta yajuju da majuj mithlu hadhihi kwatamkacin wannan wa hallaka bi usbu'aihi al-ibhami ma'ana wa hallaka bil ibhami wallati taliha an gane ko sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi da'ira da al-ibham babbar yatsa da kuma wanda take biye da ita shine manzo Allah ya haka shine Allah wato yi kamar shine a- wannan ita ce halka an gane ko zobe kenan sai a yi da'ira ake ce mai irin yadda in za a yi da'ira ana tilawa ko ake yin da'ira ba irin yadda za a jeri ba haka da'ira ake a yi kuri to shine manzala sulama ya yi wannan wa hallaka bi usbu'aihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi da'ira da yatsun shi guda biyu al-ibham babbar yatsa wallati taliha da kuma wanda take biye da ita ita ce manuniya فقلت يا رسول الله أنا هلك وفينا الصالحون أنا أم أم المؤمنين نانا زينب بنت جهش تتي نتي يا ma'aikin Allah shin za mu hallaka a cikinmu akwai mutanen kirki wala na'am ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ƙwarai kwa idza kathura al-khabath wato idan dai taɓargaza ta yi yawa to Allah ta'ala zai hallakar da ku a cikin ku akwai mutanen kirki wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tattauna akan wato waɗansu daga cikin fawaid na hadisin nan wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik